إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba takwas ga wata na rajab hijira shekara 438 wanda ya dace da biyar ga wata na hudu shekara 2017 a yau insha Allah za mu yi darasi na uku a cikin littayinmu alwajiz fi a ƙirar salafus salih alwajiz fi aqidatu salafus salih ba wancan ba na fiqhu wannan na aqida ne ah shine yau darasin mu na uku a wannan littafi duk da cewa masu bin mu na kallo an samu matsala ta doka na kallo sai dai masu na sauti ne za su iya jin abin da ya gabata ah kuma wanda yake ya yi doka na audio mai kyau yana iya ba mu gama wancan insha Allah a darasi na ƙarshe na biyu kenan mun tsaya a cikin ruwayar musulun wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajaruha wa ajar man amala biya min ba'adi min gari an yankusu min ujurihim shay' ومن صنع في الإسلام سي... سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يقص من أوزارهم شيئا عندي أبن دا رواية مكارنتا وأن رواية tana cikin kamar da ina ga salim na hilali cikin littafin shi na shirin yadda salifin ya ce iya cikin hadisai wanda yan bida ke kamawa su rike su rika neman jayayya ga ahalu sunna wajen kawa abin da yake bida ko hujja da aikata wata bid'a mai kyau har suka kirkiri ma wata ruwaya cikin ma'anar maganar ya ce mane btada fil islami sunnatan bid'atan hasana sun kirkiri ma wani hadisi daban wajen tafsirin wannan magana yace irin wa'annan cewa rashin fahimta fahimtar addini yace kamar mutumin da zai doko fawailul musallin kullun ya tsaya ire-iren su kenan da ire-iren dai maganganu wanda suke nasun ka ɗauko wani ɓangaren lafazi kamar saura shi ne irin wannan mutane suka ce wannan ruwaya idan mutum yi ma'anarta ya dibi a kan mai ta zo zai fahimci ma'anarta na warko dai bayani da ya gabata cikin sai musulun asalin wannan hadisi ƙarshe ne wani ɓangare ne na wata ruwaya ya yake ɗaukar shi kaɗai nasun ana yawo da shi balle ga 'yan bida suna neman kafa bida a hasana abin da ya wakana wasu musulmi da kabilar mudar mahiyawa da kabilar mudar ce sun zo madina manzana sallallahu alaihi wasallam yana raye sun zo garin madina da alama ta wahala ta talauci kware kallonsu manzana ya gama huska ya bata rai ya shiga gida bayan ya hoto daga gida sai yake jan hankalin musulmi mai sadaka ya sadaka min dinar min dirham min sa'i duka ya kira duk mai taimaka wani ya taimaka musu daga dinare ne mai dirhami ne mai abinci duk kowa ka taimakon ya taimaka wani mutanen annabi ya wannan magana kamar zaman wa'azi wa'azi da haka ai wa'azi shikenan an ji sai a cikin sahabbai wani ya fahimci abinda ake ni sai yake so ya abin aikace sai tashi ya ta gidan shi ya ɗauko wata ‘yan cikin shi a cikin hannu da kuma ta cikin hannu ma ya ɗozo sai ya ajiye a gaba a nan sarasar mai zamani sai ya ajiye ya fara kawo taimakon shi to ganin haka ashe suka sauna suka zakara suka an kar'a ashe wannan abin abin da sauran ake ayi abin aikace kai tsaye shi ke wani ya tashi je gida mai kaya ya kawo mai abinci ya kawo nan da nan kowa ka zo ta kawo nashi ya ta kawo nashi amma asali mai wannan ɗan cikin hannu ya fara kawo ya ajiye shi ne can an jima kamar da cikin sai musulun sai manzana sallar salama sai fara mulmushin da ya fara kuma hara'a na ganin irin abin da aka amsa kira irin taimako da aka samu nan da nan heka baga biyu baga guda ta abinci baga guda ta kaya an gama kaya, kaya masu yawa an gama abinci mai yawa lokaci guda a nan ne ganin haka shi manzana sai kawo da maganar man sanna fil islami sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يقصد من أجورهم شيء yace duk wanda ya sunnanta wani abu nan sunna mim cikin ma'anar sunna magana kawo wani abu fara wani abu na aiki kuma he ƙara bata sunnatan hasana abu na ƙwarai yace iya da ladan wannan abin da yayi da ladan duk wanda ya biyo bayan shi ba tare ba da an rage ladan mutanen ladan shi da komi ba rage ladan kowa ba kowa za a bashi na shi duk wanda ya yi a cikin naka na musamman duk wanda ya kira aka amsa kira za a baka ladan duk wanda ya aiki a bayanka bayanka na menene aika ganin wani aiki ne sananne wato ta sunna tabbatatta a musulunci damu annabi sallallahu alaihi wasallama ya shi magana a taimaka shi ne ya umarni a taimaka shi ya fara ya ka yi koyi da shi me abu sabo ya kawo me ya kawo bid'a ce har sun kai karshe wannan su yi su ce man mutum fi islami bid'atan hasana shi ne mutum masana fi islami shi man zana ce masana fi islami sunnatan hasana su ko an bid'a ya su kawo man ibtada fi islami bid'atan hasana kaga nan ma hadarin babban abu hadarin dan bid'a ya man zana ƙarya shi man zana ce sunna hasana kuma wani abin sanan ne suna ga abin da manzo Allah ke ne ɗan wa bayan haka in za ka kawo shi kan kullum ɗan bida bai rabuwa da da shuma ba lai sa ma jahili rububanci addini samun hukunto cikin addinin shi shi manzo Allah ya yi bayani a hili karara an kana ne bangaren ibada ne ka san an rihe kowa annabi ya rihe kowar bangaren addini wani ya shigo hai ka sabo ruwa da imam muslim ya rawato kai bukhari ka muslim ya kawo ruwa muttafaqun alaiha bukhari ka muslim ya kawo hadisi aisha ne take cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd shi manzana ya ce duk wanda ya kawo na abu sabo cikin wannan lamari namu wannan lamari ne islam yace dan yayi ma ba a karba fa huwa raddun wata ruwa ta musulun yake cewa mana amila amalan lasa alai amaruna fahuwa raddun duk wanda ya wani aiki daga cikin aiki ba mu muka ce bai yi manzo Allah ce ba annabi ce ba sai yayi an yi an mai da ba karba kaga wannan kaga ya kori ma waccan su ba su so ko shubha kenan kai ma kana iya yin bid'a hasana a magana ta baki juya magana manzo Allah shi ce masu ta sanar sanata hasana sai su kawo magana bid'a to shi ka annabi annabi ya rige magana addini ya ce duk abin da bai ce ba kai in kai ba so iya ka ce mu mun fahimta bane ko sai ga karin tafsiri na sahabi abdullahi bin umar sai yake cewa kullu bid'atan dalala wa in raha nasu hasana shi da mutum zalla ce kullu bid'atan dalala ko dama annabi ce daban dukkan bid'a kullum bidatin dalala ce annabi dukkan bid'a bata ce annabi ce bid'a amma kullum wace ce ta duna ban kai ba kanka wala shi annabi yayi magana sahabbai sun yi magana ba wata dukkan ta annabi ce in dai addini ne sai abdullahi bin umar ke cewa dukkan bid'a bata ce wa in ra'ahan nasu hasana ko da mutane suna ga mai kyau ce wani tafsirin wa abdullahi bin umar an ce mu magana majalisin ko san kullu kulliya ce wacce ce ba kulliya bace ba juz'iyya ce ko to shi abin mun ce dukkan bid'a ko da ku kuna ga miki ce bata ce to annabi annabi ya bayani sahabi shi sahabi ne ya ka tafsiri to sai ga doki imam malik cikin wanda mu anan da shi ake cewa imam malik ko shi Allah ba shi karbuwa kuma mutum na kwarai ba wallahi na kwarai ban mu iya cikin wanda ake ma shaida iya cikin limamai na al-sunna wal jamaa ma malik iya cikin mutane wanda ake ma shaida a duniya iya cikin layin yan gaba gaba duk da anan suna da dogara da mazhaban shi kuma kowa ya ce ne maliki ne ko da barna ke ne dan ya samu kariya imam malik ba ruwan shi bid'a ya ma yake ta iya cikin masu zagi kan bid'a mun karanta anan har iya iya cikin masu cewa ma kakka arma da yadda dan bid'a kakka bashi taka kakka arma al bid'a haka imam malik yahudi ko dan zahini mashi yahudi kuma cikin littafi sananne a cikin mudawwal al magandaki sana cikin mudawwal kubra shi ne magana imam malik ba mu kodi ba ba al manan bid'a imam malik ce ba al manan bid'a bayan haka imam malik shi ma dan wai dan kasa kama wata kai kullu akwai hira kullun wace ce a kama ta hira to an aka kana sai ba magana hira ba magana ra'ayi ba ra'ayi bane ba to nan manzo Allah ya magana babu duk aikin da kai ba karba ba shi ta kai ba nan ka sahabi ibn umar ya ce duk ibada da kai duk bid'a bata ce ko kun ga muke ce sai ka shi ma malikin shi malikin zargi ma ki ta malika ta yi zayi ma nan gadi ba shi malika abin da ta ta malika ta yi zayi fasara malika ta yi zayi cewa man ibtada'a fil islam bid'atan yara hasana faqad za'ama anna rasul khana risala ka ta malika ta yi zayi shi ce duk ma wanda ya ce akwai bid'a mai kyau shi imam malik rahimahullah shayar da mutumin a hukumce kamar ya riya da bakin shi cewa manzan sallallahu salama ya hayanci zakon Allah subhanallah shi mana haka ce kaka yi tabar ta zai ma cewa kamar ka ci annabi ya rage yana cikin zakon Allah me yasa yi malaki haka nan saboda ka tuhuma annabi annabi ya rage yana daidai ya ka aya in dai addini ne Allah ce ta karanta ya cika to ya kace akwai saura shi malaka hujja kama idan karanta shi Allah ce al yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum islamu dina abu ahila ya rubuta kun kace Hausa gwara gwara ko dalla dalla hili Allah kuma nasu Qur'ani ne yace a yau mun tuka addini to shine malaka malaka take nan duk abin da ba addini ba a wannan lokacin ya zama addini daga baya shi Allah yace ya cika addini indai na Allah ne addini yace ya cika duk aran ya kare kun ji kenan wannan shine ya karin hutun cewa kenan ta wannan dan bid'a bai da wannan damar ya kawo wannan hadisi ta kirkiran wai bid'a akwai hasana sukan ka shubha annaba sa rabu da cikin shubha suke rayuwa bid'a dan bid'a iya rayuwa cikin cikin shakka ne cikin shubha ga maka mani an kun ce bid'a ga qur'ani ga tarawih ga qur'ani an ga bai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani ne ka daga nan ka san akwai rashin rashin ta sana addini wai mutun ya kawo gama qur'ani da bid'a me bid'a me mana bid'a salahan abinda manzara bai san da shi ba aka yi a bayan shi cewa nan sanar sanama a rayuwar shi ƙur'ani an rubuta da sauka da wahayi shi ya kira kutar wahayi zai shi bai rubuta da karantawa amma ya kira wa masu rubuta wahayi suna cikin sahabbai su zai da irinsu kab ga sunan dai sai ce ku zo ga wata aya ta sabko ku sa wannan aya cikin sura kaza wata a rubuta a takarda wata a ƙashi wani a kan dutse haka kowa ki rubutu na shi abin da samu na rubutu iya dare aka abin nan me ya sabo illa kana magana gamawa ba kare baka wadai an gama baya wani duniya yanzu kowa abin da ya rubuta ya wurin shi abin da kurin aka yi kuma wani an yi shi da ittifaqin sahabbai gaba daya kowa sahabi jama'an sahabbai ne iya tun abin da ake hujja da shi jama'an sahabbai sun haɗu aka ce kowa ya kawo nashi kowa ya kawo nashi a rubuta a gama tun halifa ta warku aka gama din kowa ya kawo da shugaban zai bin sabit shi ne shugaban kwamitin aka rubuta ƙura'ani a gaban duk wannan sabon me sabu aka sake haɗi na lokacin usman kenan me bida'a kaga nan ka ce wani bida'a ce akwai rashin hankali game yana magana tabbas me ce gama ƙura'ani bida'a ce bayan haka magana wuturi me yasa abu a wuturi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi ba me yasa abun bid'a annabi manzo nabi ba manzo Allah yayi kwana ɗaya biyu har uku yayi tarawih tarawih da jama'a ke masallaci yace ya bari dalilin wata ruwaya dan ka a rubuta ya zama farilla kina mai sabo aka cigaba kuma kuma tun sabai suna da rai umar iya da rai sabai kowa ya yarda aka zo aka cigaba da yi mai sabo a ciki to da haka a takaice babu wata kowa ta wannan ruwaya dan bid'a ya zo ya labe maka shuba ya maka hira ta hira suke amma hira ka ga nan an ce wanda ya sanin zumusun sunna kikkiawa kenan wani abin da ake yi ashi babu ne mai kyau dole hira ce ce inda addini ya kare sai kenan wannan ruwaya kenan ga ma'anarta man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda ɗan wasu yanzu misali miki badawa duk wani aiki na addini zaka misali saboda wata ƙasa ko wani gari kaga misali yanzu misali nan mu za ku misali anan wanda kowa san shi ne na magana kowa ya san mahimmancin karantar da mata addini nan mun tashi zaka ga matar malami na addini ba san kan janaba ba wallahi da misali ma nan cikin wanda an sani matar shi tana zaurarci ake mata shi ta ce wallahi ta ce Allah ta ce bin san wankan janaba ba he da aka wani abin su kanta da mata na hali suna ta sa na sa gaba ma kuma matan malamci kuma iya karatu iya karantarwa iya wa zai maka ma ha ko ina iya yi bi kuwa mata ba ba gudu magana ba kuwa mata ba dalilin kawo sunna Allah sa ta fahimta aka yi makaranta Allah kiyaye al'ummar misalai wala masu yawa irin waɗannan na matan manya ana ga mana na addini amma ba su fahimci addinin ba kaga wannan wanda suka zo suka fara karantar da mata me suka sunnata sunnan hasana da manzo ya karanta ta karanta da mata hai annabi hai ba mata ran ta musamman wasu ya ba ta ran ta musamman a cikin sati kaga nan wani abu ne wanda kaga nan wata sunna ce kyakkyawa dama an santa ba kai ka sabuwa ba dama akwai ta a wurin ne babu ta sai aka fara ga yanzu wannan in suwa mu ce suwaye in suwa ne ne suka fara karantar da mata a nan garin to duk wanda ya bude makarantar mata sai sun samu kamasho kaso ko baka so ba eh haka ne ba ka lada ba kake bada ba kowa ya bude makarantar mata suwayen harko sun samu kamasho mu mu ce wani ku suwaye ba in suka fara ne Allah ya san su kuma ko in suka fara kuma kuma kuma kun san wasu a takaice na misali na guda na sunna kyakkyawa misali na magana hijabi kowa sani dan nan garin duk wanda yake da shekaru namu sama da namu ba ka taba ganin hijabi cikin titin nan garin ba ko ta gani kayan a sunna ko ga ma jama'a ƙarya ƙarya ce kowa yi a nan garin da ba san shi ba wanda yawo a cikin garin nan bai san bai ga mace da hijabi har lokacin da aka fara cikin wanda ake ji suke kira ga ake ake girmawa da sunan addinin suke magana ma ta cewa suke kira masu shabi in ninja ku ga masu da yara haka kai ba a ga masu da yara jahe su Allah Allah na ce muku ta suke a jahe mata masu hijabi he ta kai mata wasu na suna ana raka mata makaranta don ka jahe su a ta unguwa an jahe wasu mata a wa Allah saka musu da heri an jehi matanmu da hijabi dalilin hijabi kuma da magana ta malami sun kira malami sun kira wanda ake girma wani sai da abin ya zahi suke yan wani saka masu kare suka gidan ɗaya cikin mai magana suka mai kashe su ce daga yau daga yau aka shi matan kai za mu zo a gidan ga za mu wara ana haka kare aka ce kare haka kare kamsariya hi suka ce in aka ce matan kai ne don ka hudu a takaice wannan kaga wa'annan mata sun yi kokari sun ji mure wautan mutane yau kaga wa'annan mata na harko suna duk wata sa hijabi a nan garin wannan mata yan harko suna da kamashin sa hijabi ka so ko baka so ba su suka sunnan tashi ta irin wannan amma dama sunna abin dama akwai shi kuje ba kwai ya aka fara magana kenan ire iren wannan ne Allah sa abin haizar ma kamar mudar ma yanzu makaranta ta kowa nan ga akwai ba sa hijabi a makarantar mu duk makarantar ko ina na wurin nasu kowa sai yake haizar ma haizar ma mudar kaga wannan wata kima Allah ce kaga hakuri suka yi matan wannan suka jimre da jiwa da wulakanci amma har aka gane yau da gobe kuma daman gaskiya haka take eh hakuri ayi waye wata ran sai an gane wanda ya mutu ya tayi wanda yake da zai gane insha Allah to wannan shi ne misali ne na wai kawa sunna kyakkyawa ba kai ba ka kawo abin addini ka ce ka kawo naka bai wuri annabi ya magana naka ba shi da wuri sunna ka bata da wuri ita Allah ita manzon Allah ita ce ka sunna kyakkyawan wani aiki na taimakon jama'a misali ka dauko na fita misali taimako ne misali na agaji ne a taimaka bayan Allah nan kan ba gane ba akwai talaka misali dan kuwa a gama kudi a sai abinci a basu tabbata cikin addini a taimaka mu talakawa irin wannan take alheri ne kenan a takaice maganar sunna kyakkyawa kenan da ya kawo kenan zama anan wannan dai ruwayar man sanna fil islam sunnatan hasana duwan da sunnanta sunna kyakkyawa falahu ajruha iya da ladan wannan sunna da ya aikata wa ajru man amila biha min ba'di da ladan duk wanda ya aiki da wannan sunna a bayan shi min ghairi an yankusa min ujuri shay ba tare ba da an rage ladan mutanen dan a bashi nashi na musamman duk wanda ya mashi lada irin wanda an kara mashi ya ce haka wa man sanna fi islam sunnatan sayya duk wanda ya aikata wani aiki mummuna sun sai nan garin ba sama gidan giya sai da kowa sauta shi sai ka fara bude gidan giya sai akwai a ashe ashe akwai kudi aka fara wajen ka a nan gidan modi ba san modi ba nan garin san modi ba sai ka bude gidan modi gidan caca da abu ne wani abu da ka bude banna ce a gari banna ce musulunci ya hana ba san ta ba sai ka sunnanta ta da ka ba san ba arme da ake misali na ilwadi hada kan zaran budan ga dole kuma ga arme tun da san da san nan lam annabi a fara a gari kai ka fara sai aka koyi bayan aka koyi to kana ka mushi gidan karuwai ta to ya abin da na ainihin gilga tsira jihar ta jiri ne kadai abin da ya wani gilga ko ta su ce ana musu gori ba gori ba ana ba da misali ne ta jiri ba shi ne ba ta jiri shi ma da har gwada aka zaka ciya duk zai gaba suka dai su ana zawa nan can sai suka zasu biya su ma suka fara shi mata hajjin haka ka targima kai ku kiyar su bida ce karshe suka yi alama dai nan ake zawa kowa ta su ma dai gwanda rike sauran kilengin su suka sauran fasan da suka rike su ma suka fara abin da yawa ne abu da yawa ne wallahi abu da yawa ne komi gashi nan ba ma haka insha Allah Allah zai ba ɗan kula nan kenan shi ma wanda yake aiki mara kyau a musulunci shi ma iya da wannan zinihin aikin shi da zinihin duk wanda ya wannan aikin banna bayan shi sai ke cewa a sunnatu fil islah sunna a islam malamai hiya da hadiyu alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sallam ashabi ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa taqrira abinda kita sunna islam malamai akida shine karantarwar karantarwa wadda manzan sallallahu alaihi wasallam yake kanta da shi da sahabban shi bangaren ilimi bangaren aqida bangaren magana bangaren aiki da tabbatar da abu to yake sunna sunna kenan manzan ya gani ya tabbatar ko ya aikata bangaren aqida ne bangaren aiki ne bangaren kalma ce shake da sunna yace wa tutlaqu sunnatu aidan ala sunan al-ibadat wal i'tiqadat kuma kan kawo sunna a ce kaza sunna ne bangaren ibada ko bangaren akida akan kawo kana yace wa yuqabil sunnatu al bid'a abinda yake kishiyar sunna bid'a yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ruwa suna abi dawud manzala ka ce masahabbai fa innahu man ya'ish minkum domin lamarin da yake ciki duk wanda ya rayuwa a cikin kan duk wanda ya tsawon rayuwa fa sai da ikhtilafan kaseeran duk wanda ya rayuwa a bayan a bayana a cikin ku zai ga sabani mai yawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to hanyar hanyar tsira yace fa alaikum bi sunnati ina muku umarni da rike sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryaswa kenan ga wurin dokar tsira hanyar tsira wani ya ce ga ta wani ga ta wani ga ta wani kai ka rike abin da manzan Allah ya yi ta sahabbai kamar ɗan hira da hira kura eh hira kura ɗan hira kamar su sai ya ce aljama'atu fil luga abin da kira jama'a a luga a ta larabci ماخوذ من الجمع وهو دم الشيء بتقريب بعده من بعد يقال جمعته فاجتمع wannan iya sai ma kalma ce ta luga ta larabci asalin kalmar jama'a da ake magana an ɗauko shi daga haɗawa ka haɗa wannan da wannan ka gama su wuri guda mushtaqqatu min al-ijtima' an ɗauko shi daga haɗuwa oh da tafarruq shine kishiyar rabuwa wa diddul furqa cikin da ba ana kishiyar mace kwatsuwa ko a rarrabu kenan dai abin da ke nema a hadu yace wal jama'atu al adadul kathir min an nas abin da kira da jama'a mutane masu yawa take jama'a wai aidan ta'ifatan min an nas ya jama'uha qardan wahidan ana kiran jama'a diddai inda mutane suka hadu wata manuwa guda ta gama su koma wata manuwa ce amma ce wal jama'atu humul qaumul ladhina ijtama'u ala amrin ma shine ma'ana jama'a sune mutane suka hadu akan wata manuwa guda ta hada su shi a kalmar jama'a da ake magana zama ga mima na jama'a yace al jama'atu fi islam jama'a islam malama aqida aka ce al jama'a a ce kullu jama'a ɗaya ne gata hiya jama'atul muslimin sune jama'a ta musulmi وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإيسان إلى الدين أكت جماعة المعلمة كده سنانين جماعة المسلمين تنتوشا خارقا ونن الأمة تسحبي da ‘yan bayan sahabbai da masu binsu da kyautatawa har tashin kiyama duk mai wanda ya kan tsari karantarwa ta wa'innan farkon al'umma yi bayani baya ko da zamanin ku ya saba in dai kana kan hanya irin tasu har tashin kiyama yace allazina ijtama'u ala alkitabi was sunna su wanda suka hadu akan qur'ani da sunna wasaru ala ma kana alai rasulullah sallama zahirin wa batinan suka hadu akan kitabu was sunna suka tayi akan abinda manzon sallallahu alaihi wasallam yake kan shi a zahiri da batini ta kowane bangare kuma waƙad amara Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu almu'minin wa hasahum 'ala aljama'ati wal itilaf wa ta'awun kuma hakika Allah mai girma da buwaya ya umarci bayan shi masu imani wa hasahum ya kwadaitar da su ko ya zaburar da su 'ala aljama'ati da lazumtuwa da jama'a wal itilaf da haduwa wa ta'awun da taimakon juna ونهاهم عن الفرقة والاختلاف والتناول يا هان الأمة شي ربوا دساباني دشين شين جونا يجي دجونا فقال تعالى ألا مجرما دبوا سيتي واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كويربو da igiyar Allah gabaki ɗayanku ya ce kada ku rarraba wa ƙala ta'ala da haka Allah mai girma da buwa ya ce ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات yamma da kashe kanku zamanto kamar waɗanda suka rarrabu suka yi saɓani bayan hujja ta zo ga gaskiya ka kama na kabi nan in wannan abinda yake zargi an yi kira a kan a haɗu wani zai ce an raba jama'a a zo a haɗu shi Allah subhanahu wata'ala ga ta wa atam ya billahi wa atam ya billahi ce ku hada kan igiyar Allah ga inda Allah ya mahada to sai wannan shi ya ga wata wannan ya ga wata kuma ga dali ga ta Allah guda ga ta a hili karara to he ake kai da ka tsaya kan nan wai he wanta ya zarge ka wai ka biyo shi a tahi hada kai ai ga wurin haduwa dan wayo akwai mai sabani cikin al'umma kace manzala ya kaza mu yi akwai zace ba yi ko ba kyau duk matsala malami na shehu na namu ga hanyar mu ku zo ita matar da kyau shi ba wancan ya ce ni ma ta mai kyau ce ai namu shi shugaban waliyai shi ne na kwarai ta mu tahi kuma zai kama sunan wannan malamin kowa ya to me zai hana tun da kai ka yarda baka sabanin muhammadu rasulullah baka sabanin akan qur'ani to mu zo mu tsaya akan abin da qur'anin ya wudi mu tsaya na manzon Allah ya ishe mu kamar yadda yana ga Abdullahi bin Umar ne Usai bin Abi Waqas cikin sahabbai lokacin da aka samu matsala ta rabuwa kai tun farko ga matsala wani yanan ka kama da tota ta kama na yaki ana yaka juna sai suka mai zargin kai ka haƙi zarwa game da wannan jama'a kuma ka haƙi bin wancan ya kamata ka zaɓi guda sai ka ce misalinmu da ku yan fitina ya ce mutane ne muna tahiya kan hanya sak cikin hasken rana sai duhu ya zo da duhu ya zo kere yanzu babu hanya an rikici ya ce wannan su yi nan cikin duhu su kama tasu wannan su kama tasu nan ce hanya wannan su kama tasu nan ce hanya ya ce ni wasu ya suka tsaya a kan inda aka tsaya ba su sake suka tsaya a nan cak suke jira su ga ina haske yake suna nan har garin Allah ya waye he ga hanya he muka ci gaba tafiya haka muke da yan fitar muna nan inda aka sani wannan duhu da ya zo hai bida ta shiga duniya wannan rashin nashi ne wannan rashin ne ka tsaya inda aka sani harku na aka ce a ku tsaya tsohon addini abin da aka da su sai su ce ayi kakanni wai da kakannu a kayan wai da kakannu ba ko addini ba an aka ce ma tsohon addini tsohon littayi bana ne ba abin da ka gada uwa daga ganu ana ne abin da manzan ya bar duniya kan shi shi ne tsoho ke dimi ne tsira ya tsaya kan wancan al'amar atik tsohon abu wanda aka isko horko ba da kakannin ba in kakannin mu kayan su an shekara dubu wani addini kaga anan hesu zargi masu akina anan abin zargi waɗanda suka bi tasu shi ne abin zargi kai ka tsaya kan kitabun lawa sunnati na nabi ya ce kuna bar muku abin da ba za ku ce bayana ba littayin Allah da sunnata kuma Allah mana kashe kamar raba ko ina shi yanan ga hanya guda mu dangana mu wadatu da wannan wannan ne hawo ne zama abin suka ahli sunna ko suna cewa suna annabi ya ishe su wa abin zaki na gare mu wai wazi ne ke kwano ne kai wannan kiga mana barki kwano kai shi ko radio malami ya wazi wai ya kai suka mu ne hawo malami ya ce wai mun annabi ya ishe mu wa abin suka ne wa da mu tabbacin annabi ya ishe mu wa ha suka mu ake sai ya ishe mu tabbas na annabi ya ishe mu Allah shaida mu kenan a takaice shine tsira kurin kakka yi naka ko na wani ka tsaya kan tushe sukan ce wani tayin wane ne mu ba mu da a ba mu mu abin da muke so duk malami duk kiwa malami a duniya dan haka ka misalin wani wani tayin albani ne albani bai da tayin fiqhu duk da shi hadda sai ne kurin Allah ya ce manzo Allah ya ce kuma yi ba ya inganta ko bai inganta ba litashi kenan aikin albani mafi yawa kan hadisai ne kurin ibaka gabin kun ibaka abin a gyare mu abin da muke cewa malamai mana ba malamai kima ko malamai ne amma abin da muka fahimta a bangaren addini addini ba na malam bane bakin kima malami a duniya ya shiryar da kai ga abin da manzon Allah ya ce ga abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce shine aikin malami ba shi bai ce maka ganawa ga na malami na wannan ba shi bane malami ba shine ba manta mu da su malami yana aure shi amma aikin malami shi suna tuma da malami ne yake cewa ya ce maka hadisi ga hadisi kaza garba ta inganta kuma ta inganta ba to da shi ake malamin sunna ya shiryar da kai akan hanyar Allah ba hanyar shi ba ba ta wani ba cin bambancin yan bid'a da sunna ahli sunna bai bin wani da mace bai bin wani akan ra'ayin shi kiman malami ya saka hanya ne ma jagora ga hanya ga abin manzo na kaza ya ji ai kaza aikata kaza a bar kaza shine kiman malami a wajen Allah ko shi malami na Allah mai sa ka hanyar Allah ba kurin ra'ayi ba ya kamata a yi mu manzo a nan garin ai kaza ya kamata a yi kaza sai muka ce ba mu yi ba mu yi shi aka aiko mana mu annaba ka aiko mana mun imani kowa ne kuskure ya yi daidai lakin hanyar tsira kurin kitabu sunna la fahimu salafu sali kurin wanda kuma ita ce hanyar ta tsira don ba ita ba zai shiga duhu tabbas Allah ya shirye da mu sai ya kawo wa ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-milla sataftariqu ala 73 sanatani wa 70 fi an-nar wa wahidatun fi al-janna wa hiya li-jama'a ruwatun suna bi dawud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-milla wannan addini na al-islam ستفترق ذات ربون هنا ذات ربو على 73 akan gida 73 kun za gano ba ruwan Allah da majority mahi yawa mahi yawa su suke da magana na demokradiya ba haka bane musulunci ake magana demokradiya ba demokradiya ce mahi yawa da mahaukata da karuwai da barayi da kodan duniya su suka yawa su zabe ka shikenan su wani kai ne kai ne zabe a wajen demokradiya ko duk wasu suke da dama sakon kullum mai yawa dama su suka yawa to su a demokradiyyar tsarin haka ne suna ake tsarin mahi yawa ko da rabon zai suka zaɓi su kai ne mai kai ne halittacce kai ne na kwarai kai aka halitta kai to musulunci ba haka bane musulunci ana mandini na gari ba ruwan Allah da mahi yawa an ba na kwarai bane ba kaga nan a nan sadar sanar mace yayi za a rabu gida 73 kuma sai ta yi wannan 72 duka yan wuta ne ba ruwan Allah da yawan ba ruwan Allah da kuko yawa kuma ce ga zakar abin ta yi hadil milla kinan ko take mu musulmin ne kowa iya ya kirar musulmin da ana magana da masu cewa su musulmin ne hadil milla a addinin suke a musulunci suke da'awa amma sun rabu gida 73 mun ana ce dukkan wannan kashi kashi yace duk ɗan wuta ne ban illa wa ɗaya ɗaya hadisi na karara ba wani na fiqhu ba a nasan hadisi na karara duk 72 wuta ne ban da ɗaya sai yace wahiyar jama'a wannan ɗaya ita ce jama'a can ba mun karanta sun tambaya man hiya rasulullah yace man kana ala mithl ma ana alaihi wa ashabi ko yace wanda suke hanya ɗaya ta tsira wanda yake kan irin kuma yace ma ala mithli kasa abin kenan irin wanda yake kan model ke model daidai irin samfarin da manzon Allah ke safan shi haka da ne kiran irin daidai in ya daidai da model kin shine mu ɗaukan wani ɗaukan model kin mu misalin mu sai ya ce wanda yake hanyar tsira bai kama sunan wane ba su wane ƙungiyar su wane ƙungiyar su wane a kurin ga misali wanda ya cikin irin abinda nake kan shi da ni da sahabbai na shi ne ba mu kama suna kowa ya yi haka ne wanda kun ba ta nan mutum sabai ta wani ce ga kina ya maka suna kurin ko ya ce shi shi ne waɗi ne a baki ba shi ba ne bai ce wani ɗaya ya ce ita ce jama'a wa ƙarar sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa ina muku umarni da jama'a me jama'a ke wacce ana magana cikin magana ba kun ka sa kuma sakar nan tisan an ce ka tsaya cikin jama'a ka karbi da mutane ka tsaya da jama'a duk gari ka ware kai daya a a ba za ka je ka za ka bayyana gaba na ba sai ka dan bida kullun ya kama shi ba ya kama da ruwaye annabi ce alaikum bil jama'a ku kun ware kun mutar da cikin kun zo gari kowa kai hade ko da baka je kun ware kun yi naku kun yi masallacin ku ka suka ce ba kun ware yace ke yanzu wasu da jama'a su aje su da jama'a tunda su suka yawa su da jama'a su za a bi wanda za a musu kenan aka suke fasara abu ba haka bane ba sai yake cewa wa iyyakum wal furqa amu ka shaida rabuwa da jama'a ta kware ana kenan ce fa inna shaytana ma'al wali shaytan iya tare da guda wa huwa min da sunan abad yayi ne sama da bi kenan bi ma yayi daya katsa kenan wa man arada buhubuhatar janna wanda yake san tsakiyar aljanna fali ya lazama da jama'a ilazamci jama'a ya tsaya da jama'a inan jama'a ta ɓarke nan ilazamci wannan jama'a aljama'a ce mai san tsakiyar aljanna ilazamci jama'a ta zuwa ya jama'a wa ƙada sahabi aljalil abdullahi bin mas'ud sahabi mai girma abdullahi bin mas'ud yake cewa aljama'atu ma wafaqa alhaq wa in kunta wa'adak wannan abin da kitan sahabi yace abin da ake kira ka san dan bida kai ka baka ruwa ya wasa hankalinka kun juwa sai ka mu malai almajiri kun shi ahli sunna su ga annabi ce jama'a ka tsaya cikin jama'a ka kaware yace ka wani almajiri abin da abin da shi ai abin shi to shi sahabi yake maka tafsiri a a abin da ake kira wannan jama'a da aka ce ka lazimta ma wafaqa alhaq abinda yake daidai da gaskiya wa in kunta wahada ko kai ɗaya ne a duniya ko kai ɗaya ne rike ta kai na jama'a ba tare da wani wannan taro ba da shiga cikin jama'a ka saya da yan bid'a ka zama ka zama jama'a tsaya da gaskiya ko kai ɗaya ne mun san gaskiya ita ce qur'an littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan wannan haka lamarin yake ciki mutum yawan kullum zaka mamaki abin kama abin mamaki yin ba mamaki Allah mutum hankali ka dawo in wa da Allah ga musulmi mai shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah waka ga wai an zo ana gardama da shi ana jayayya wai akan bin sunnar manzan Allah akan wadatuwa da abin da Allah ya ce manzan Allah ya ce ya ce a'a wa'annan malaman masu da haƙƙi wai har ya kai a maka gori dan ka ce na manzan Allah ya sheka haka zama abin kiyama wa kai za kiyamata daga ce na manzan Allah ya aishe ka ko kai na jahili kai na jahili baka da malamai kai ne ka yi kan malamai ko kai na jahili daga ce na annabi aishe ka wa shine wani hankalin wa shine irin ilimi wa ilimi a wajen su rike na malamai wani ko addini ne ko iya kawo suka ce ba a wani addini ko kowa ko wani malami ya san Allah ne Allah shirye da mu kuma tun ya hakuri nan magana ibn Mas'ud kai mutun yayi hakurin zama kan gaskiya ko kai ne kaka damu da duniya kudu makadan kudu a tsaya garke gaske ko kaɗai ne wata ruwa daga cikin musulun imam ahmad ta cikin sai musulun akwai ɓangaren ruwaya wanda na iya cewa إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أتا مسلم كان مغنى رواية جاء مسلم يا هاربا kama auka ka abu sabu ga abin kyama abin kaza kai fara da manzana sahabbai a makka halin su a boye a zage su a ci mutunci haka kamar gari suna abin kyama su suka kira kan hannun Allah amma su ne abin kyama aka haɗe kai da manyan gari da duk aka tsane su aka kashe wasu ma aka koro su da gari wasu ka tsaye cikin dare suka yi gudun hijira a kan islam to zai ci gasa ba wani abin ma kakwai mamaki yadda ya fara wala haka zai koma kaga ana kyamar musulunci ana kyamar sunan sai yake magana cewa fatuba da lagwaraba amma bushara farin ciki wacce aljanna ta tabbata ga wa'annan baki cikin musul ahmad sahabai sai tambaya manumiyar su da manum gwaraba su waye wa'annan baki ya ce unas wata ruwa ta yi alatai sun mafisar nas wanda suke gyara abin da aka bata wata wani lafazi yake cewa unasu salihun kalil ya ce wasu mutane ne na gari unasu salihun fi unasu su'in kasir manya asihim aka sami wani ta'ihim suka da ya su layi suwaye baki ya ce wasu mutane ne unasun salihun wasu mutane ne na gari fi unasin su in kasiri cikin mutanen banza masu yawa haka nasu ya kawo mutane ne na gari cikin lalatattu masu yawa ke so yan kaɗan ne mutane na gari cikin mutanen banza masu yawa ya ce manya asihim masu saba musu na basari da su ba aka sami sihim masu binsu haka ya ce mutane ne na gari cikin mutanen banza masu yawa su yan kaɗan ne in wasu kenan idan ka ji wannan lala za ka damu da in dai ka rike gaskiya ko ka ina ko da duniya ta ki gaba daya daman yan kaɗan ne annabi ce yan kaɗan ne su suke da kaɗan an yi su yawa wannan jawabi kowa san aina yake Allah shaida mu Allah samu cikin yan kaɗan kin fata miki kakuta sun ce su ne na kware wasu na banza a abin mizani ne ƙur'ani da sunna ne kurin wannan hanya duk wanda ya bi da shi kenan ko an kaɗankin ne ku da ku ake yabo ku ne guraba masu bin rike gaskiya ko ku kaɗai ne kakku yake da yawan mutane muna da Allah Allah sa mu cikin layin wannan yan kaɗankin sai yake cewa fa ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunna wal jama'a suwa ne هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أصحابه الكرام والتابعين لهم ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل يتي أهل السنة والجماعة قاسوا هم المتمسكون وان سكي ريكي da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan ba wanda da suka biyo shi baya na sahabbai masu girma da masu bin bayan sahabban wa man tabi'ahum wa hatada bi hadihim da duk wanda ya bi wa'annan sahabbai da 'yan bayan su wanda ya bi su ya shiriya irin shiriyar su wa salaka sabilahum ya bi hanyar su fil i'tiqad wal qawl wal amal cikin bangaren akida bangaren magana ce bangaren aiki ya dace da irin nasu wallazina istaqamu ala ittiba' wanda suka tsaya akan biyayya kiran ba kirkire ba wajanibin ibtida sun tsaya su masu bi ne sun kaurace ma kirkire ba sa bida su bi suke ba sa nasu wanda aka zo da shi ya ishe su shine sun bi sun mabiya ne sun nisanci kirkire wa hum baqun zahirun sun tsaya suna masu taimaka ma wannan sunna mansurun kuma abin taimako ne ila yawmul qiyamah hatta shi qiyama fattiba'uhum huda wa khilafuhum dalal bun wa'annan shine shiriya saba musu bata Allah shaida muka wannan hanya yace kuma duk iya siffanta maka su ahlus sunna wal jamaa kuma duk wannan wai siffa cewa duk mai so kofa a bude ba mai kawo kai saka zo in tura ka kaban ko in ba in baka kati ka shiga ko na hudda ka a imanin kai saka rishin shi hudda ka shi ne ba wani abu na tsawana ne mun kisa ga ba na bane wa ba na kowa bane ba ga shi ga hanyar kurin kitabu wa sunna akan samu salafin salih kurin ka bi qur'ani sunna kan fa'ilta wa'annan yan farko kowa kake kana ciki ba mu saka bani hudda ka aikin kai saka rishin shi hudda ka kurin sai ke ƙara bayani cewa wa ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a يتميزون عن غيرهم من الفرق بصفات وخصائص وميزات منها yace ahlus sunna wal jamaa sun bambanta akan wasunsu daga cikin sauran ɗariku na bata bambancin su sun bambanta bi sifatin wa hasais wa mizan saboda wasu siffofi da suke da shi siffa ce da wasu abu suka keɓanta da shi akan sauran da wata miza ta musamman akan sauran ɗari ku yake kawo kamina daga cikin bambancin ahalu suna da jama'a akan sauran ɗari ku na bata ya gane ɗaya don ina ga yadda ya kawo wajen bambanci goma sha hudu ya ce ta ɗaya inda suke bambanta da 'yan bida annahum ahalul wasat wal itidal bain al-ifrat wa tafariq su suna nan tsakatsakiya wajen adalci ma'ana su ba sa wuce gona da iri kuma ba sa sakaki kan labaran addini ke suna nan inda aka ɗora su ba su wuce gona da iri kuma ba sa rage abin da aka ce su tsaya kan shi shi ne da ke tsakatsakiya wa bainal gulu wal jafa ba sa gulu ma'ana wuce gona da iri wuce iyaka ko ko rashin kula ko aka ta addini sawa'un kana fi babul aqidat am al ahkam aw suluk su bangaren aqida ne ba sa huce gona da iri haka ba sa sakaki bangaren hukumce hukumce ne haka nan haka bangaren sulukin rayuwa tsarin rayuwar su yanzu misali bangaren ce suluk ka ci a ni kullum tsoron Allah ya ni ba ni muskadin muka bayani jiya cikin karatun wani can a ni kullum ba na babar wani da arimi kullum arimi wani sha'awa ce kullum na ba wani magana ta shi suluk ka ce kai baka arimi a wani ba bane ba wacce kai baka cin baka cin nama baka cin mai daɗi dai ko ya dusa da dan kaka dan ka dan ka dan ka so duniya kai kullum kaya yin kaya suna dauda sa kayan ka suna da goro da komai kai ba ruwanka ko Allah ta kawa ne shi suluk kawai to bin haka nan suna tsafta sun san tsafta musulunci kace saboda kayan addinin duniya ce a'a ba ana baka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ba ana kama yace fahum wasatun bayan firqil umma sune tsaka tsakiya mai ta cikin sauran al'umma sauran ajibu kenan al'umma kama an ummata wasatun bayan milal kamar da musulunci shine addini tsaka tsakiya tsakanin sauran addinai musulunci addini zai zama ya zama tsaka tsakiya ba wahala babu abu dai na kace na huce gona da iri wanda shi ne kenan warko dai kenan su alu suna da tsaka tsakiya ba su huce gona da iri kun ba sa rage abin da yake kansu abu na biyu iqtisaruhum fi talaqqi ala alkitab wa sunnah su sun takaita kaji al sunna kamar sunan kullu ke so sun takaita wajen doko madogararsu bakin ƙur'ani da sunna nan ne ɗauko madogara eh daga nan ne madogararsu yanzu ke ɗauko hujjarsu ƙur'ani da sunna ta ishe mu ya ce wani itimamu bihima da ba da mahimmanci da ƙur'ani da sunna wata salim linsusihima da mai ƙawiya da nassin da ya zo a ƙur'ani ko sunna wa fahamuhuma alamu kuta da manhajin salaf kuma shi ma ƙur'an da sunna ba kamar fahimta ga tsakar rana ba tanzuwan kama ɗan bida zai kawo aya ya fasara ya dogara ta ya kirkira bida da aya ya kawo hadisi ya hujjar shi kan bida shi man kame tambaya wannan fasara da kai kawo ta mala ka kawo wannan aya kan wannan bida a cikin magabata waye wannan fasara a malamanmu ko malaman sai maka ko sai kirkiri har muka bayani ba shi da madogara shine wannan fahimta ko malamin shi da ya ce ba ga sahabbai ba ko cikin tafiya ga wanda a shi ne yana fahimta haka aji gano su shi ya so jama'a a fahimtar ayar da hadisin ana fahimtar su kalkashin fahimtar manhajar salaf yadda sahabbai suka faɗin wani addinin an ji ma'ana yi in bai kawo ta aya kawo sirra ita wani aya sun rayu da ita sun aikata ta shin wani abin da ka kawo su sun yi a a ba su yi ba to kai ma kakai eh kakai kai ma shi ne tsira abin da suka yi kai batarwa abdullahi bin umar yake ta dukkan wani huzaifa ne ya ce dukkan ibada da sabai ba su yi ba kakku yi ta duk ibada da sabai kakku yi ta inda ibada ce inda ba su yi to kakku yi yake cewa wannan shine na biyu sai bambancinsa da 'yan bida na uku ya ce kenan na harko dai alwasat ne na biyu sun dogara sun wadatu da kitabu sunna kuma akan fahimtar sarrafa sade na uku ya ce laisa lahum imamu mu'azzamun ya khuzuna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaji su wa'annan sun ba su da wani shugaba a duniya wani malami wanda suke girmamawa cewa dukkan abin da ya faɗi daidai ne dole a karɓa abin da saba mashi a bari manzo Allah ne kadai haka ba ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani a duniya za a ce komai ka karɓa babu shi manzo Allah ne kadai shi suke ba da kima a wannan muna magana aqida al-sunna jama'a aqidar al-sunnah jama'a manzon Allah ne kadai za a mushi dukkan abin da ya hudi a bar dukkan abin da za a mushi amma bayan shi kowaye yana iya daidai yana iya kuskure in yayi daidai a karba in ya kuskure a bar mushi kowaye haka imam in wannan magana imam malik imam al-sunnah jama'a kenan imam imam darul hijra iya masallacin annabi a madina masallacin manzon Allah yayi wannan magana yace kowaye a duniya zai magana a karbu wata a bar wata sai mai wannan kabari ya gwada kabarin anan Imam Malik haka Imam Malik yace kowaye a duniya haka Malik yace rahimahullah duk waye a duniya yana iya magana wata a karba wata a bar mai kayan shi yace banda wannan mai wannan kabarin sallallahu alaihi wasallam shine kai mai da kima wannan magana ce ta Imam Malik kenan bayan shi babu wani mai kima kaga su kuma sauran ɗari ku inda aka ce shehu ya ce to ya ce ma akwai abin saba shada ya ce kai ne ba gano ba eh su kurin an mu ya ce kurin haka ne a zai sun ce shehu ya kuskure kuma ya ce ana kazo a ce a shehu ne ya kuskure abin da ba haka bane ba baiwa bai cikin hankalin su bai cikin hankalin ɗari ka ce wani shehu ya kuskure ya ce kai ne ba gano ba bai ne suka cikin tajin ramani ko ka ga shehu na zina kisan kai idan kai gwada maka haka ka cikin tajin ramani haka suka ce abin da rubuta cikin tajin ramani ko ka ga shehu ya yi zina kai suka ce ya zina ba zina bace ba idan idan ka nace ya zina wallahi wallahi haka ke rubuta wallahi haka ke rubuta wallahi kai ne wai kaga haka ke shi ba haka bane shi ba Allah ya shaida mu misali yan wala muna misalai da yawa mun yi zama da wasu irin waɗannan wasu ikawun ɗariƙa mun yi zama tare da da ina ga a wannan ne a daya spain a takaice nan gidan abin da lokacin harkokin sida harkokin sida an kira malami an bamu an bamu karantarwa kan yanayin gaskiyar sida akwai takowa bai ta an dai kare farmasiyo an kare bamu wajen kwana uku sai su shugaban wurin shugaban taron ya ce to malamai mun kare yanzu aikinmu namu namu na likita to ku me za ku ba mu naku na bangaren karatu sai a cikin bakan zama cikin malama masu irin wannan aƙida ta bin girman wasu wanda dai ba ya kan sunna ba na ce mana ya ci an ƙari sai ya kawo cikin fa'ida sai ke cewa abinda yake shi da kama sunan shehu ba ya kama wani ba bukatar kama sunan mutum wani abin da aka yi Allah da shaida gobe kiyama Allah ya shaida ba wani kare ka abu sai ya ce ai shehu wani ya kama sunan shehu kuna wahala wajen maganin abin wutsari kuna rigima kuna hada kai kuna bakan ku wahala sai ga wata fa'ida wadda an aka yace daga aini wutsari kun fulzi mutu gurin ba wani sa tiyo wani wani wani ne ba wani sa tiyo ba wani sa tiyo kullum zai warke to a cikin maganin a ciki akwai wutsarin jaki da ya kare bayani sai na ce gaskiyar magana kun sani malamai a musulunci yadda mai malam ku ga nasar tana fatawa a gaya mini a musulunci meye matsayin magani da najasa haka gudu tambaya ce kullum ai ya fahimci me suka fahimta kenan shehu ya kuskure kenan ya bar maganin da najasa shi kuma shehu ya ce shehu ya bada yanzu abin da tar haka kun harfa da kurin kure ne shehu ne kure ne kure ne malamai wani ne ya wada sai wani malami Allah shi kanshi wani malami cikin limamai ina ga namiji ne ma da kace Allah shi kanshi malami namiji ne na kodi mami ne shi na da dama alƙalin murya Allah shi kanshi shi na ya ba abin da kai ne dan abin yabo sai da kama sunan shi kaga an wancan wancan kama sunan wannan ko wancan kama sunan amma na kama sunan da ya abin kirki na kama sunan shi limamin alƙalin murya ne sai ce jama'a ko mutanen da maka kullum muka zo taro ku kan fitina yace me ka magana yaro ya haka yaro ce ce ka mishi hujja ma yace me haka wace ta tayara yace dana ya kuma karatu ce ka mai hujja kullum kana kana rikima kuna fada kuna ce Allah wala ka yace shi wannan alƙalin murya alƙalin na murya Allah ya kai shi ce kuna kamun kuna kuna kamun rikici ta mai abu rikicin haka yaro ce ta mai huta kuna a ga zuwa kai shiru kuna sai da ta shiga jaba a yabo ya haƙuri a cikin da taro kuma wallahi wallahi hikimar Allah wannan da aka dangana gare shi cikin abin da ya mai illar mutuwa wannan cutar wutsarin shi wanda ya kama maganar yawa muka ya wada wallahi inda ka yi mata aka mai aiki tsakarar aka shi likita dare ba ka shi sai da aka wasa abu na hikim Allah kai wallahi abin da wa kana kenan abin suke ce sanar da shi maganin likita ana hada a likita to wallahi kowane Allah mai jarraba da shi wallahi wallahi kenan Allah ya shaida gobe kiyama haka mutun ya ibi sunna kunyan wuta hira bata addini ba shi da addini ta ta ba yi ka kai shi ka ba za kuma ga gane ka ba ra'ayi ba addini da ra'ayi ko kai ta aure ne ko kai ta aure ne ka mun ka mun ka maka mu bai kaza kun kan hujja kun ka dogara kun ka tsira kun Allah shaida mu kenan aqida su ba ba ma'ana aqida al-sunna jama'a babu wani a duniya da al-sunna ke cewa wani da abin da ya wadi daidai ne dole abu abin da ya wadi sai manzo Allah kadai manzo Allah kadai ke magana kun dole ka bi yace ka bari dole ka bari shi kadai ke haka a wajen sunna jama'a yace wa hum a'lamun nas bi ahwalihi wa qawalihi wa af'alihi arzuna jama'a su suka yi sanin halin annabi sallallahu alaihi wasallam su suka yi sanin maganar shi da ayyukan shi da mu sunna shi kowa san manzon Allah ya komai biyayya wannan kuna hira da waka su da san annabi kana waka kana hira kana rawa bin manzon Allah abin da yazo da shi shine wa sunna ba hira ba kuna kana ta waka kana ta hira abin da ake sanin manzon Allah bin abin da yazo da shi ka kula da yayi rayu yayi sallah yayi alwala yayi komai shine san manzon Allah shi ne sunna ba baka wa ba kai waka ba kai rawa ko kai gudu masan sai annaba a baki ba haka bane ba san manzon Allah a aiki yake kai ka dibi rayuwar shi shine abun koyin ka ba a baki ba da rawa da hira gurin ku da masan manzon Allah amma zo aji kuce ba za ku yi ba dan haka ba ake a garin ku haka bane ba Race ahal sunar jama'a suke kowa san halin manzon Allah wajen bangaren halin shi bangaren maganar shi bangaren aikin shi ce lidalika dalilin haka hum ashaddun nas hubban sunna azuna jama'a su suka yi kowa tsan a cikin mutane su suka yi kowa tsanin san sunna sun yi kowa san sunna wa harasuhum ala tibaiha su suka yi kowa kwadan bin sunna wa kasaruhum muwalata ahla ya da kuma su suka yi kowa kula da soyayya da ahlus sunna amma wadan sunna wannan shine siffa ta ahlus sunna wal jama'a kuma cikin takin sha hudu mun ambaci miza uku sauran sha ɗaya insha Allah lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh